نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyar ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da bakwai ga watan goma biyar. yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da bakwai cikin littafin suna na asai da sabiq darasi na hamsin da bakwai insha Allah za mu shiga farkon babi na a tawajjuh au duwawul istiftah magana ta shiga sallah ko addu'a ta buɗe sallah wanda bayan kabara ta harama kayan kawara karatu abinda za ka yi sai ce yundabu lil musalli an ya'ti bi ayi du'a'in min al-ad'iya allati kana yad'u biha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa yastaftihu biha as-salah ba'da takbiratul ihram wa qabla al-qira'ah ونحن نذكر بعضها فيما يلي yace in ji astai sabiq yace ya kamata ga mai sallah ya zo da addu'o'i da wata addu'a cikin addu'o'i wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a da ita wanda yana bude sallah da wannan addu'a ba'ada takbiratul ihram bayan ya kabara ta harama ka qabla qira'a mana zai yi wannan bayan kabara ta harama kayan ya fara karatu yake yin wannan du'a ta addu'a ta bude sallah sai yake cewa wananu nazkuru ba'daha fi ma yali zamu kawo wasu bangare daga cikin addu'o'in da ake yi na shiga sallah bayan kabara ta harama sai yace ta farko ana abi hurairah radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكبر أصلى yana yin shuru kaɗan iya wannan shuru ƙabalar ƙira'a kahin ya fara karatu yake wata shuru bayan ya Allahu akbar sai a je shuru faƙulutu sai na ce in ji wa abu huraira ya ce sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah sassaya biya bi an tawo ummi ina ba da fansarka zan ba da babana da babata fansarka ya rasulallah a ra'aita sukutaka baina takabir wal qira'a ma taqul kaban labari shuru da kake yi tsakanin kabbara ta harama kayan kawara karatu wannan shiru da kake yi ne kake cewa qal sai manzo Allah ya ce ma Abu Huraira aqul ina cewa kenan ga abin da yake wadi in yi shiru bayan kabbara ta harama ina cewa Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن الا الترمذي ga abin da yace nake faɗa ina cewa Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khataaya Allah ka nisantar tsakanina da kurakuraina ko da laihukana nisantar kama ba'atta bainal mashriqi wal maghrib kamar na kan nisantar tsakanin mahuda da mahada ta rana ko ta tsakanin gabas da yamma Allahumma ya Allah naqini min khataaya Allah ka tsarkake ni daga kurakuraina kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake tuwa fara in ta dauka ta kuma fara bas Allahumma ghassilni min khataaya Allah ka wanke ni daga kurakurena bi salji da kankara wal ma'i da ruwa wal bar da raba wanda ya san albar da raba duk wanda ya san idan damana ta yi nisa marka suke cewa in ga shiga gona zaka ji kamar ka taɓa ruwa har jikin ke jika amma ba a yi ruwa ba yanayin wani yake bada kamar malaka shi ta malaka a Hausa ya ga raba ruwa iya iya sabka sam ababe kamar ruwa haka shin albarra nau'in ruwa ne na menene ka ne ma kenan duk abin da ake tsarkakewa ka ambace kankarar da ruwan da mana da rabal mana Allah ya wanke ka da kurakuranka gaba daya shi ma'anar addu'ar wannan ruwa Imam Bukhari ya kata haka Imam Muslim haka ashabu sunan kenan sa Abu Dawud sunan Sa'id ibn Majah da yace sabu suna kiran bana tirmidhi a cikin su wannan adda kiran ta farko ta bude sallah Allah kiran bayan ka gabbara ta harama ka yanka wara karatu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma naqini min khataayaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya بالثلج والماء والبرد nau'i guda cikin addu'in bude sallah wa ana ali qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati kabbar nan sayyidina ali radiyallahu anhu ce mako kaman sauran sahabbai za su ce ali su ce abu hurairah su ce umar su ce abubakar duka dai an san abin da yake nasu radiyallahu anhu na ce muku bayanin wasu za ka ji a wasu wurare ko a baki sukan keɓanta Ali da karamallahu wajahu nuna bayani ne na shige ne na ‘yan shi'a suka bambanta Ali da sauran sahabbai amma duk ɗaya ne a wajen magabata abubakar radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu usman radiyallahu anhu ali radiyallahu anhu ba wani bambanci tsakaninsu wani wani karar wani din shige ne shi'a suka shigo da wadansu bambanta Ali da sauran sahabbai ba gaskiya ba ne sayyidina ali radiyallahu anhu ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qabba mazana sallallahu alaihi wasallam in tashi zuwa sallah in shiga sallah in zai shiga sallah yana yin kabbara kana Allahu akbar thumma qala kuma bayan kabbara sai ce wajjahtu wajhi lilladhi fatara samawati wal ard hanifan muslima wama ana minal mushrikin إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك wannan daya cikin addu'o'i na bude sani rawahu ahmad wa muslim wa tirmizi wa abu dawud wa ghayruhu ma'ana wajjahatu wajhi ma'ana na huskanta da huskata lillazi fatara samawati wal ard ga wanda ya kagi halittar samai da kasai shine fatar samawati idan ba inda ya ga model misali ya kwaikwayo wani shi kirkiri sama da ƙasa babu inda aka irin su balle ya kwaikwayo wani shi ya fara kirkirar kayan shi shine makagin halittar samai da kasai hanifan musulman ina mai kaucewa da barin dukkan wata shirka ina mai mai kauya zuwa ga Allah shine hanifan musulman wama ana minal mushrikin bana daga cikin mushrikai inna salati wa nuski wa mahayaya lalle sallata da yanka da nake da rayuwata wa mamati da mutuwata gaba daya lillahi rabbil alamin duk abin da nake na yanka da sallah da abin da nake a cikin rayuwata rayuwata gaba da ta Allah ce wannan shine ma'ana ta wannan kalmomi kuma kace la sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya kan wannan ibada da kake mishi shi kadai ne kuma wa bidhalika umirt da haka aka mun umarni yin haka irin wannan imani kuma wa ana minal muslimin ina daga cikin musulmi ruwa ta tabbata wa ana awwalul musulmi ba wani shakka ta tabbata ko wannan ko waccan lafazza sun tabbata Allahumma ya Allah antal malik kai ne mai cikakken mulki la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai anta rabbi Allah kai ne ubangijina wa ana abduka ni kuma bawanka ne zalamtu nafsi Allah na zalamta kaina da laihi wa atarafta bi dhanbi kuma ina mai hurci yarda da nimi laihi ne faghfir li haka Allah ka gafarta min dunubi jami'a ka gafarta min dunubaina gaba daya domin innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafara dunubai sai kai Allah wahdini da ahsan akhlaq Allah ka shiryar da ni zuwa ga mahi kyawun halayya la yahdi li ahsaniha illa anta Allah ba mai shiryar da mutum zuwa mahi zuwa ga mahi kyawal hanya mahi kyawun hali illa anta sai kai Allah wasarif anni sayi'aha Allah ka kauda mun mumunan tabi'a mumunan hali domin la yasrifu anni sayi'aha illa anta ba mu iya canza mini juya da hali mara kyau sai kai Allah labbaik wa sa'adik Allah ina mai amsa kira bayan kira da kai zuwa gare ka wa sa'adik Allah ina mai taimako taimaka ma dukkan lamarinka a kowane lokaci wala khairu kulluhu fi yadayk ya Allah wala khairu kulluhu fi yadayk dukkan alkhairi Allah a hannunka yake hannayenka yake wa sharru laysa ilayk sharri ba danka ta sharri zuwa ga Allah wa ana bika Allah da gare ka nake wa ilayka zuwa gare ka zan koma tabarakata ka girmama ka dokaka mana ka girmama ko alharin sun yawaita wata alaita ka da kuka ya Allah astaghfiruka ina neman gafararka Allah wa tubu ilayka ina mai koma zuwa gare ka wannan addu'a ce ta bude sallah ta biyu kenan ko sai ta uku wa an umar annahu kana yaqulu ba'da takbirat al-ihram subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka sumuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk rawa muslim bi sanad munqati wa daruqutni musulan wa mawqufan ala umar a wannan ruwa ta umar bin khattab abinda yake cewa bayan ya kabara ta harama umar yana cewa subhanaka allahumma bihamdika tsarkaka ta tabbata gare ka ya Allah haka yabo ko godiya sun tabbata gare ka wa tabaraka sumuka sunanka ya daukaka Allah wa ta'ala jaddu girmanka ya daukaka shine jadduka ma'ana ka dauka ma'ana girmanka ya daukaka wala ilaha ghairuk babu abun bauta da gaskiya sai kai kaga wannan gajera ce a cikin addu'a bude sallah yace imam muslim ya kawo ta da hadisi muqaddi hadisi muqaddi hadisin da aka dauke wani a cikin isnadin kurin shine ko tsakiya ko ko dai daya a dauke guda cikin isnadin wannan shine illar sake da suke raunana ruwaye bangaren ruwa muslim amma imam darqutni ya ka ruwayar mosul wannan inqita'akin ta kore ta hanyar imam darqutni kina yazo a can babu magana inqita'akin kuma yazo ya inganta daga Umar kan tabbacin inganci Umar yana wannan addu'a a gaban sahabbai kuma don karantarwa har yakan bayyana duk da an san wani asacewa ne ya tabbata qala ibn qayyim sahan umar annahu kana yastaftuhu biha في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ولذا قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ولو أن رجلا استفتح ببعد ما روي كان حسنا ابن القيم رحمه الله كيتشوى ساعة عن عمر يا إن كنت دق عمر بن الخطاب رواتها تبتها annahu kana istafatuhu bihi Umar iya bude sallashi da wannan addu'a ta subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduk Umar iya bude sallah da wannan addu'ar a wajen da manzo Annabi sallama ya salla kina halifi halifa Abu Hurairah sallama wace da Annabi ke salla Umar iya wannan addu'a iya bude sallah a matsayin inda Annabi sallama ya tsaya kuma waye jaharu bihi yana bayyanar da wannan addu'a ta bude sallah wa yu'allimuhun nasa kuma yana karantar da mutane wannan addu'a ka a zaman karantarwa take bayyana ta akai wajen asar cewa da ku shine ma ibnu qayyim ke cewa huwa bi hadal wajh wannan ruwaya ko wannan addu'a da tazo ta wannan hanya Umar bin Khattab yana yin ta a muqamin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana bayyana wa yana karantar da mutane a gaban sahabbai kenan iya da hukuncin marfu kama kenan annabi ne ya kafa ko da wancan ruwa ta musulun ka bata kenan magana kenan wani za dalilin haka tabbacin abin zaman hadisi marfu imam ahmad imam alisun wani jama'a yake cewa amma ana amani fa azhabu ila ma ina kan ke ya tahi shi kenan yana bude sallah a cikin addu'o'in sallah bude sallah shi yana ya tahi akan aiki da wannan addu'a ta Umar bin Khattab ta subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka sumuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk ita shi yace akan teki Imam Ahmad bin Hanbal Imam Al-Sunnah jama'a yace amma duk da ni ita na rike yace walau anna rajulan istaftaha bi ba'd ma ruwa ko da mutun ya bude sallah da wata addu'a da ta zo ba wannan ba kana sa abu ne mai kyau amma ni wannan nake yi gare ta da wannan da gajera ta bata damun mamu an kai liman ne sai duk wani an wasan da cewa abin da yake tabbatacce ita addu'a bude sallah babu in sharadin cewa sai a nafila kofa ko ta zaka bude illa abin da an san inda mamu an hana tsawaita musu sallah ko da da qur'ani su mamu ko qur'ani an ce gadi mamun ka kakkaja ne zaka zaka kunta musu balle adda ta buɗe sallah haka dai ba abin zaka tsakiya dai wanda babu tsanantawa kan abin wa an asim bin humayd qal sa'altu aisha bi ayi shay'in kana yaftatuhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyam al-layl asim bin humayd ke cewa na tambayi aisha radhiyallahu anha da me annabi ke buɗe sallah a qiyam al-layl shi da wata addu'a ke buɗe sallah fa qalat aisha tace ma asim لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك تتكا من تنبير دا باب وند يمون wannan tambaya kahin kai kai ne hurkunta sai tace ga mai kana idza qama kabbar na san idan ya tashi cikin dare sallah hurku da yana kabbara ashara kabbara goma na san ba kabbara bu sallah ai tambaye ta tambaye da mata ba kabbara haram ba tambayar da ya mata da mi yake bude sallah kenan ban kabara ta harama kenan ta jin kenan ce yana kabara goma kabar ashara wa hamidallah ashara yana godiya ga Allah so goma wa sabbaha Allah ashara yana tsarkake ubangiji so goma wa halala ashara yana kalmar tauhid la ilaha illa Allah goma wastaghfara ashara astaghfirullah yana asabala goma kenan zai Allahu akbar Allahu akbar ya goma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai ya goma subhanallah subhanallah subhanallah sai ya goma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai ya goma kuma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah goma in ya so sai shi Allahumma gafirli wa hadini wa ruzuqni wa afini a'udhu bika min dhiqil maqam yawm al-qiyamah wa Allahumma inni a'udhu bika min dhiqil maqam yawm al-qiyamah tace wa ta'awudhu min dhiqil maqam yawm al-qiyamah shi lafazin da nake nan bayan haka sai nemi tsarin Allah daga mugu da matsatsin tsayuwa ta gobe kiyama Allah kare shi wannan shine abinda yake wannan addu'a ta hudu ta bude sallah sai nau'i na biyar na addu'a bude sallah wa an abdurrahman bin auf qala سألت عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتته الصلاة يفتته صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبر جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ita ma wannan yana yin ta a sallash in ya tashi cikin dare me yake ce Abdurrahman bin Auf yace na tambaye Aisha radiyallahu anha bi aishin kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu da menene annabin Allah ta zama yake bude sallar shi in idza qama min al-layl in ya halaka cikin dare zai salla da me yake fara sallah sai qalat tace mishi kana idza qama min al-layl ga halin shi in ya tashi cikin dare yaftatihu salatahu iya bude sallar shi da cewa Allahumma rabba Jibril, ya Allah Ubangijin Jibril, wa Mika'il, da Mika'il, wa Israfil, kinan Ubangijin Jibril, Ubangijin Mika'il Israfil, fatirar samawati wal ard. Ya Allah makagin samai da ƙasai, alima da gaibi wa shahadati, Allah kai ne masanin gaibu da hili. kenan kai ka san abin da yake boye abin da yake hili anta tahkumu bai anta tahkumu baina ibadak Allah kai kake hukunci tsakanin bayanka fi ma kanu fihi yaqtalafun duk irin rigima fice Allah kai mai hukunci tsakanin su ihdini Allah ka shiryar da ni lima qutlifa fi min alhaq bi idnik in aka samu wani sabani ko rigima Allah ka shiryar da ni cikin duk sabani da ake ka shiryar da ni akan abin da ke gaskiya ne da izininka Allah innaka tahdi man tasha Allah kai kake shiryar da wanda ka so ila siratal mustaqim zuwa ga hanya mai kakala shaidan makanta wannan shine addu'a ta biyar kenan yace rawa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wa an nafi bin jubair bin mut'im an abi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في تطوع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ذكنا الله أكبر كبيرا ثلاث مرات والحمد لله كثيرا ثلاث مرات والحمد لله كنا قلت وسبحان الله بكرة وأسيلا ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونفخه قلت يا رسول الله ما همزه ونفسه ونفخه قال أما همزه فالمؤتة التي تأخذ بني آدم وأما نفخه الكبر ونفسه الشعر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان مقتصرة abin da yake ruwa ya tanafi ibn jubair ibn mut'im yana ta baban shi kenan jubair ibn mut'im yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar kin yaqulu fi tatawiya wadi aw sallata nafila yana cewa Allahu akbaru kabira Allah shine mana mahi girma wajen girmamawa waɗannan kalma su uku eh walhamdulillahi kathira godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa ita ma yasu uku subhanallahi bukuratan wa asila tsarki ya tabbata ga Allah sahiya da marece ita ma salasa marat zai su uku sai ce Allah bayan uku uku kuma sai ce Allahumma ya Allah inni a'udhu bika minash shaitanir rajim Allah ina neman tsari a wajenka daga shaidani abin jehewa min hamzihi daga wani nau'i ne na za ce borin jiki ko hauka nau'i na hauka ne shi ne ce wani mu'uta ya ce wa nafahihi Allah ka raba ne daga girman kai wa nafsihi da nan ayya fasara maka a nafsi magana san waka kuran san waka shi ne nafsi waka kuran ya ce shi na gama zanafi ko? yawa sai da annabi ya gaya mai wannan addu'a Allahumma ni a'udhu bika min shaitan kace Allahumma na a'udhu Allah yana mun tsare ka kare ni daga shaitanir rajim shaitan abin jeyewa min hamsihi daga wannan nau'i na hauka wa nafsihi da da san waka wa nafihi da girman kai to wannan kalma da annabi ya gaya mun qultu sai shi Jubair bin yake ce yana ce ya rasulullah me hamzu da kake neman tsare ka daga daga hamzihi me nafsu me nafihi yake gaya mai amma mai hamsuhu ya ce falmuta alati ta akhudhu badadan wannan nau'in hauka ne da ke kama dan adam shine almuta wa amma nafahu amma nafahu shine alkibr girman kai Allah baka da girman kai wa nafsuhu ma'ana shir san waka eh waka an san dama waka ban zargi abin sanan ne sai ruwa ta Ahmad ce ta Abu Dawud Ibn Majah haka Ibn Ibn wannan abu ne ya ka zaba duka a ciki daga yau zai kama kai nau'i biyar ko sai wa ibn Abbas ka wata dogoya ta ma qal Ibn Abbas ke cewa kana nabi kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl yatahajjad annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi cikin dare zai tahajjud qal iya cewa اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاتمت وإليك حاكمت فغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله راه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه ومالك وفي أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان في التحجد يقوله بعد ما يقول الله أكبر وانا أدوى ابن عباس يبعد الأبار تشيوى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إذا قام من الليل فيتحجد إن يهلك أتكندري يتحجد زي نافلة ديتين تحجد mace ana kalmar tahajjud dan an an kwanta a tashi wannan tashin bayan barci sake ma sallar da suna tahajjud caje ko kace mata qiyamul layl duka nafila da ake yi bayan isha tana layin qiyamul layl sai annabi kenan ba sai a ramadan ba yake yin tahajjud kullu nafila da ake tashi cikin dare ayi kadan ko da yawa sai ya ce in ya tashi cikin dare zai nafila yana cewa Allahumma lakal hamd ya Allah godiya ta tabbata gare ka an taqayyimu samawati wal ardi man fihin Allah kai ne kake tsaye kake rike tsaye da ko samai da kasai da abin da ke cikin su kai ne mai kulawa da su walakal hamd godiya ta tabbata gare ka ya Allah anta nuru samawati wal ard wa man fihin Allah kai ne kai kake haskaka samai da kasai ko kai ne hasken sama da kasa da abin da ke cikinsu walakal hamd godiya ta tabbata gare ka ya Allah anta maliku samawati wal ardi man fihin Allah kai ne mamallakin samai da kasai da abin da ke cikin su walakal hamd godiya ta tabbata gare ka kadai Allah antal haqq Allah kai ne gaskiya wa wa'duka al haqq alqawlinka gaskiya wa liqa'uka haqq gamuwa da kai gaskiya wa qawluka haqq maganarka gaskiya wal jannatu haqq aljanna gaskiya wannan haq haka wuta gaskiya ce wannan biyun haq haka annabawa gaskiya ne wa muhammadun haq muhammadu gaskiya ne annabin Allah ne wa sa'at haq tashin kiyama gaskiya ce allahumma ya Allah laka aslamtu gare ka nake mai kauya wa bika amantu da kai ne imani wa alayka tawakkaltu da kai nake dogara wa ilayka anab gare ka nake komawa wa bika khasamtu gare saboda kai nake duk wata rigima zan yi rigima fada saboda kai Allah usuma kenan kan addininka wa ilayka hakam Allah gare ka nake mai da hukunci na faghfirli Allah ka gafarta mini ma qaddamtu wa ma akhartu abinda na gabatas da abinda na jinkirtas wa ma asrartu wa ma a'lantu da abinda ne a boye da abinda ne a bayyane Allah duka gafarta mini anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir kai ne mai gabatar abin da ya kamata a gabatar da shi kuma kai ne mu'akhir mai jinkirtar abin da ya kamata a jinkirtar da shi la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai Allah wa la ilaha ghairu babu abin bauta sai kai Allah kai babu wani abu ta ba kai ba wala hawla wala quwwata illa billah babu tsimi yake ce ba dabara sai ga Allah ma'ana la haula wala quwwata la haula babu ƙarfi babu wata dabara ta kauce masaban Allah kenan haka wala quwwata haka babu ƙarfin bautar Allah duka illa billah kenan barin saban Allah da bautar Allah ko ne ba sa samuwa gabawa sai taimakon Allah ba da magana kenan wannan ita ce ta bakwai cikin addu'o'i na buɗe sallah da kawo yanzu wannan kenan mutum duk wanda ya zaba alama ilmin magana dai babu sharɗin farilla ko nafila amma annabi iya wani muhiyawa a cikin dare kuma san cewa ka kawo wata a cikin ta farilla tabbas abin sai ya tsawo lokacin matsala kai da mamanka al-isti'aza sai mas'alar yin ta'awuzi in za a shiga sallah أي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شينه يتي يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة أن يأتي بالاستعاذة يا كماتا game sallah bayan yayi wannan addu'a ta bude sallah kahin ya fara karatu ya zo da isti'aza bayan kai Allahu akbar subhanaka Allahumma bihamdik wa tabaraka sumuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk sai ka kawo ta'awuzi yace yayi wannan magana ta yin isti'aza a harkon karatu لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذن ذاك قرأت القرآن ka nemi tsari a wajen Allah ya kare ka daga shaidani abin jihewa daga rama ta Allah hujja ta farko kake na aya ta alqur'ani ta ce ayi mashina abin da sauka maka ta ce ayi amma wai ba farilla bane an so wa fi hadith nafi ibn jubair almutaqaddim wannan da ya gabata annahu sallallahu alaihi wasallam daga can baya muka shi nan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam qal iya cewa allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim nan wata ruwaya ce mai nan lafazin ya kawo kuma ya gama ma sauran addu'ar da kai ji ya hudi sai ka ga masu tare na ai mun karanta hadisi na shigo kuma da wannan ta'awuzin a ciki ko kenan anan akwai kalma ta ta'awuzi a cikin sallah kahin fara karatu wa qala ibn munzir جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wannan kalma cewa taƙaitawa a uzubillahi minash shaitanu rajim kwarai wanda yakan ci irwal galil albani rahimahullah ya tattaro irin wa'annan lafuzza kuma ga cewa musulunci ai kaga yanzu kurin Allah ce fasta'iz billahi minash shaitanu rajim ta kai ta'awuzi amma a wannan aya babu lafazin da aka cikin da neman tsari daga shedan to zuna abin da kuma maka bayani da wani lafazi ne ake wannan neman tsarin na ne magana take abinda albandiran wula ke cewa babu ruwaya ingantatta ingantatta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan zai fara karatun qur'ani ko a sallah ko wajen sallah iya takaitawa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace babu ruwaya ingantatta ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta kawo lafazin wannan guntu yace hanya ruwaya iri uku ta zo lafazi iri uku ya zo tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mulki shi da kyau da wani lokaci wani magana sai an ce ba ta'awuzi ga ta'awuzi ga ta'awuzi din za ganta ba mai ka maka ce ka mata idan da ce maka a kun ji ba mu ce ka maka ce ka mai da annabi ya lafazin wannan a wani karatu da yake ko an ce ta'awuzi amma an ya kanta da mu ya wani ta'awuzin ake za yi shin za mu koma sunna maga ya bincika ana aka samu shi nake magana babu lafazi da ya inganta a ruwaya da lafazin takaitawa kurin bakin a uzu billahi minash shaitanir rajim daidai nan kada ya tsaya menene lafazin da ya tabbatar su guda uku amma mutum ya koma can zai ga bayanin kwarya ka ruwayo da manganu rawar gari lafazin harko mahi tsawo a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafihihi wa nafsihi mai tsawon lafazin na biyu a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafihihi wa nafsihi irin wanda makaranta ana da baya kai na uku a'udhu billahi samii'il alimi minash shaitanir rajim kadai lafazi uku ne tabbata a ɓangaren ruwaya wajen karatun ƙur'ani ko a sallah ko wajen sallah ina muku magana abin da ya tabbata a ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam lafazin siga ta ta'awuzi uku ta zo mahi tsawo a'udhu billahi samii'il 'aliimi minash shaitanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ta farko ta biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه توكو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم غني kenan kurin kalmar da yake inkari su a ruwaya ba kurin ka tsaya a uzubillahi minash shaitanir rajim kadai ne ta ba ko kai gajera ka ƙara na mai ƙara kullum da muka saba mahiyawa aƙalla ka ƙara sami'il alim a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim wannan ukun sune ruwaya tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbata alfazin da annabi yayi wajen karatun qur'ani ko a sallah ko wajen sallah na wata an gane ku sai yake cewa al'isiraru biha ita ma ta'awuzin ana yin ta a ɓoye ba a bayyanar da ita kamar mas'ala da muka yi bayani akan mas'ala ta bayyanar da bismillah rahman rahim wa yusannu al-itiyanu biha sirran sunna ce ayi ta'awuzi a ɓoye asali a ɓoye alifin muguni ibn qadama cikin al-muguni yake cewa wai surul isti'aza ana asirce boye ta'awuzi wala yajharu biha ba'ayinta a bayyane yace la a'lamu fi khilafa yace ban san ba da sabani akan haka akan cewa za a bayyana kenan kowa ya yarda akan cewa ana ta'awuzi a boye duk da wannan magana ce ta imam ibn kuna cikin al-mughni sai ce walakin shafi'i inji hadith sabiq ce duk da wannan magana ta imam ibn qudama cikin al-mughni yace amma imam shafi'i yara takhayyir bain al-jahr biha wal israr fi salat jahiliya shi imam shafi'i yace iya ga babu akwai zabi a sallar bayyanawa ko ka asirce ko ka bayyana iyaga kana da zabi inji imam shafi rahimahullah wa ruwiya an abi hurairata al-jahr biha an tadiqin da'if an samu ta ruwaya daga abu huraira kan yana bayyanawa amma ruwaya da tana da rauni wanda ta ka iya bayyanawa shi dai magana tabbatata wannan abun uku yin sa aboye shine yahi huta daga duwan sabani don ba mu ce an kai abokai da abin da ka saba nan a bayyana ko ka a bayyana ko kenan bayan ka yi allahu akabar ta shiga sallah ka shiga sallah sai kalama ta cikin wannan da muka jero addu'o'i na buɗe sallah subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم duk wannan abin da a yi su a ɓoye ban da kabara ta harama shi ne magana mafi layya ya ce masharu'iyatuwa firraka atil'ula shara'anta yin ta'awuzi a raka'a ta horko dole sa'irin raka'at kenan a ta ko za a yi amma ban da sauran raka'o'in ba sai kai ba ya ce wala tushura'ul isti'adatu illa fin raka'atil ula ba a shara'anta ba isti'aza sai a raka'a ta horko in ji a sai da sabik don littashi kira magana يتي فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهد في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت أنه صلى الله عليه وسلم إن يتاشي زوا ركعة تبيو تتي ينبود صلى da alhamdulillahi rabbil alamin ka tambaya bayanin muka yi ta kan ruwa ta Abu Huraira ya bayyana da bismillah kaga anan bai kata ba annabi ga da yake anan iya ba da labari ga yanda manzon Allah yake iya budewa da alhamdulillahi rabbil alamin shi ce albani magana cewa maka na Abu Huraira ko da yayi ba dan ya ce haka annabi ya kaman makarantarwa sauransu shi ma nan kaga abu ya ba labari ruwa ta muslim annabi sallallahu alaihi iya bude sallah kenan abinda ake ji bayan muka ba ruwa Anas bin Malik kenan abinda yake bayyanarwa mutane bayan shi eh ana jin karatun alhamdulillah rabbil alamin to wannan magana Albani rahimahullah cikin tamamul minna yake cewa da yace abinda ya kore a ruwa yace ai ba magana bai ta'awuzi an san bayani ya gabata a baya suna kawo yadda yake yin shuru wata abu huraira eh ka an yi shiru tsakanin fatiha da kabara da katun ana wasu wata tsawo fatiha abu ne mai tsawo amma ta wannan na ta'awuzi kahin ma ku taso da jiya fara abu ne dan guntu yace anan bai korewa babu nasi na kore ta kamar da ba akwai bismillah ba ko abin gudu bismillah ana akwai da ba ko kuma da yace wuri alhamdulillah kenan ba bismillah kenan shi albarka a wannan ba wata madogara ko kwara wanda za a kore yin ta'awuzi a raka'a ta gaba din da abin da yake wajibi in kai ta ko ka ɗauke wajibi amma ba abin da ya kore yin ta a raka ta biyu ta uku ta hudu in ka yi ba ta kai lahi wallawa alam sai ƙalibin ƙayyim ramahullah ikhtalafa al-fuqaha hal hadha mawdu' isti'adha aw la بعد اتفاقهم على أنه ليس موضوع استفتاح وفي ذلك قولان هما رواية عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعادة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ولا نزاع بينهما في أن استفتاء لمجموع الصلاة ولكن اكتفى بالاستعادة الواحدة أظهر للحديث الصحيح na abin da yake cewa abin da kayan ke cewa malamai sun samu saɓani hal haza mawdu isti'aza aula shin wannan wuri mana muke ne wannan wurin a raka'a ta biyu zuwa ta gaba shike ne da wannan wurin ba ta farko ke mana ba iya ma magana a raka'a bayan ta farko a raka'a ta biyu akwai isti'aza ko ba isti'aza magana ce yake maka yace wannan malamai sun samu sabani akan yin ta'awuzi a wannan wurin amma duk da sun yi tafaki ba a nan an yi itibar ittifaqihim ala anna laysa mawdu' istifta amma kowa ya yarda du'a istifta ba a yin ta a raka da biyu ta gaba wannan kowa ya yarda anan sun yi ittifaqi ba ka du'a istifta a raka ta biyu ta gaba a farko ce in sabanin su isti'aza yace wa fi dhalika qawlani kan wannan mas'ala magana bici kuma ruwayat akwai ta ruwata Imam Ahmad kuma wa ƙarbana kuma ba da ashabi ala wasu daga cikin mana wasu ke mazhabar shi sun gina ta akan me suka ce suka ce ai qira'ar sallah shin qira'a a cikin sallah hal hi qira'atun wahida duka sallah karatu guda ne fa yakfi fiha ista'atan wahida ista'ada ɗaya ta yi tunda sallah gaban karatu guda ne au qira'atu kulli rak'atin musqata bi ko ko ko ta sallah tana matsayin kanta kidan da aka doka karatun sallah karatu guda ne tunda baka yi ba tahira kai magana da kowa ba cikin mata Allah kake kenan kaman zaman karatu guda ne ne yaso ma magana wancan umarni fa za ka ta Qur'an fa sai billahi musta rajim wannan umarni da Allah yi to in aka ce sallah duk karatu guda ne kenan ka tawar ko ta yi ba ka ta sauran ba amma aka ce ko ta sallah karatu da zaman kaifi yake kidan nan kidan masu ce kenan an haka ne kenan a kowace raka za a yi gana kenan a kawar saɓanin ne ya ce duk da cewa sai ke cewa walani za bai na huma fi annan istiftali majamu usala babu rigima babu jayayya tsakanin malamai magabata kan duwal istifta an kai guda ta ma dukkan sallaka wal ikitifa da sa'adatan wahada azhar to shi nan karba ce ta sirri sabi wannan bayanai na saɓanin za a yi isti'aza a raka farko kaɗai ta isa ganin duka sallah karatu guda ne ko kuwa kowace raka'a zaman kanta take ya mata isti'aza a kawai maganganu sai shi a siyasa ke cewa wani ikitifawa bi isti'aza wahidatin azhar wadatuwa da isti'aza guda ya zama a hili ƙarara a wannan sabani lil hadisi sahihi kan wancan hadisi sahihi wanda ya tabbata annabi ya istiaza nan kai dai zo sallah ko ya bude karatu da alhamdulillah ya ishara ga hadisi Abu Hurairah wancan shi akan haka ya tsaya a sai da shi albani ya radi kan magana wa zakara hadisi Abu Hurairah summa qal sai yace ma'ana anan iya magana akan wannan mas'alar istiaza yace wa innama yakafi ift- istiftahun wahid haka nan kar- ma'ana isti'aza din nan muna magana waye ya kama garin da ibn qayyim da yi shine ke kawo cin bayanan kansu sai ya ce kida ibn qayyim wa inna ma yakfi istiftahun wahid ya wadatu addu'a ta bude sallah guda in kai shi kenan li'annahu lam yatakhallal alqira'atayn su domin ba a samu ba tsakanin karatunka da wancan karatun ba a samu ai wani shuru ba na wata magana ba bal takhallaluhu ma zikir da abin da ke tsakanin wani da wannan karatun azkar ne ba wani abu da kai na magana fahiya kal qira'atun wala kamar sai kaman karatu guda ne idza takhallalaha hamd hamdallah aw tasbih aw tahlil aw takalmi salama wa nahu zalika mun sai kana cikin kana cikin karatu don kayi godiya ga Allah ko kayi tasbihi ko ka halala ko ka adam salati duk ba ta gaskiya na magana ce mai ƙarfi ganin ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar dare hadisin Uzaifa annabi yana karanta sallah mai tsawo wanda yace ya bakara yayi ya rika yayi sai Ali Imrana ai ta in zo wajen nema gafara nemi gafara zai na alma kaga annabi amma bi ta sai ba kina kwanta ma kenan yin wani azkar tunda ba hira aka yi ba bai ture a ce kaman sabon katu za ka yi ɗanin sulaiman yana yin karatu haka ma a sallah iya karatu a cikin kira ya tsaya da ku ci gaba shi ne kenan kalmar ta sirra kuma ta san kuma mai kari sa wannan abin ta ibn abu dukkan shi ne magana mai kari cewa kullun isti'aza guda ta wadata in kai ka doke wajibin neman tsari a wajen Allah ya ma kariya daga shedani abin jihewa wa qala shaukani al'ahwad abin da ya dacewa kan wani maganganu za a yi akocewar ka akoko a tarko ya ce al'iƙitisaru alamawar ta bi suna kurin a taƙaita a kan abin da suna ta zo da shi ƙarara wahuwar isti'azatu ƙabalar ƙira'atar raka'atul ula faƙat kurin a wadatu da neman tsari kahin karatu a na raka'a raka'a harko kaɗai ya yi zama wadatuwa gaske a yi karara sai yanzu ta yi masala ta atta'amin amin yusannu li kulli musallin imaman aw ma'amuman aw munfaridan an yaqula amin qabla qira'ati al-fatiha بعد قراءة الفاتحة يجهر بها في صلاة الجهرية ويصر بها في السرية nan masala ce amin in waka ji wani ta ce amin amin aƙalla ga mata harkata amin ba abin da ya hana mata madda ganin akwai madalbazala kan kusan hukunci guda ne eh kenan yin amin yanzu muke magana yin amin ita yusannu li kulli musalli an sunnanta wa dukkan mai sallah imam ne zai yi amin ko mamu zai amin ko munfaridan ko mai sallah shi kadai kowa zai amin sanin mu a malikiya ce ake ayi mamu ba sai ko shi maliman ya ce bai bayyana ba ko to za mu ji yace yoyin haka wa'annan mamu kai liman ko mamu ko mai sallah shi kadai sunna ce ce amin kuma iyayenta ba'ad qira'atul fatiha bayan karatun fatiha kuma yaji haru biha fi salat wa jariya zai bayyanar da ita a sallah ta bayyanawa za a yi a bayyane wa yusarru biha fi sirri zai yi ta asirce a wajen sallah ta asircewa ya kawo ma ruwaya ta cewa fa'an nu'aimin al-mujammir ya ce sallaitu wara abi huraita radiyallahu an faƙal bismillahir rahmanir rahim sun makara bi umul ƙura'an hatta idza balaga wala dallin فقال آمين وقال الناس آمين ثم يقول أبو هريرة بعد السلام bayan wannan sallah da ya wannan aminkin kuma mamu a bayan shi sun yi amin bayan ya sallama sai ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ki hannun shi inni la ashbahakum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zakarahu al-bukhari ta'liqa wa rawahu an-nasa'i wa ibn khuzaimah wa ibn hibban wa ibn sa'd wannan ruwaya abinda yake cikin ta Abu Huraira da yi wannan sallah bayan ya sallama ya sun ji da ya amin ya bayyana mamu sun ce amin kuma ya rantsuwa na rantse da wanda raina ke hannun shi ni inni la ashbahu kum salatan rasul na hi ku kwatamta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kina yayi ne ya karantar da su yanda manzon Allah ke sallah yayi amin kuma ya bayyana akan karantarwa kenan ana liman yakan bayyanar kuma mamu su bayyana sai da wannan ruwaya mun ji da haka duk da je gaba da insha Allah ba zai kaka ba wa fil bukhari cikin sai bukhari qali ibn shihab wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin wa qala ata amin du'a أمن بن زبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة وقال نافي كان ابن عمر لا يدعه ويحده يتي وسمعت عنه في ذلك خبرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه حتى يسمع من يليه من الصف الأول abin da ke wannan ruwaya ta Imam Bukhari abin da cin sai Bukhari duk da wannan muka harka na bai bai bin mu ida mu ida sa gaba dauke shi jumla guda cikin kinayen mu tsaya mu tashi daidai wa fil Bukhari don magan masala aure guda insha Allah mun ji cikakken bayani kan kalmar amin da yanda ake yin ta a bayan liman an Allah kai da gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته